بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاكرة جواتا جماد الأولى shekara ta 1441 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba a manta ba a cikin wannan littafi mai albarka al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaytan muna cikin kitabu salati wa qasriha sannan mun tsaya a darasi na nawa 65 ta mu tashi darasi na 66 kenan a wannan littafi mai albarka kuma za mu tashi hadisi na 458 babi na 37 inda mala yake cewa babu nuzul sakina babu da yake magana akan babi oke babi na 27 babu nuzul sakina fil qira'ati alquran babu da yake magana akan cewa ana samun nutsuwa in dai wato qur'ani inda yana karanta alqur'ani to nutsuwa na sauka ga waɗanda wato suke sauraro da kuma wanda yake biyawa an bara ibn azib radiyallahu anhu an karbo daga bara'u dan azib Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda qara rajulun al-kahfa yace wani bawo Allah ya karanta suratul kahf wafi dari dabbatu a cikin gidan da yake karanta surar akwai wata dabba yace faj'alat tanfiru sai wannan dabba ta rika wato kai komo shine ai takhruju min makanin ila makanin daga nan ta ki zama guri daya ta koma nan ta yi can ta yi nan shine ta rika kai komo fa sallama na'am wato ai da aziz salama yayi addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya bashi hukunci shine ba sallama ya sa shi cikin aminci Allah ya amintar da shi saboda wannan yanayin da ya gani ko wani yanayi ne da zai furge ta shi to sai ya roki Allah madaukakin sarki ya saukan masa da nutsuwa da aminci saboda yadda ya ga dabba tana ta kai komo ga cikin dare fa idza bababatun ana haka kawai sai hango wani hayaki shine zababa aw sahabatin ko girgije gashiyatu yazo ya lullube fa zakarahu li nabi sallallahu alaihi wa sallam wace gari sai je ga annabi alaihi salatu wa salam abin da ya faru da shi cikin daren jiya fa kana sai annabi yake ikra fulani bawon Allah ci gaba da karatun ka wato kamar annabi yana cewa ya to kai ka ci gaba da karatun fa inna hasakinatu nazalat bil qur'an domin wannan abin da ka gani wata nutsuwa ce da take sauka yayin da ake karanta alqur'ani annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mata haka aw tanazzalat bil qur'an ko da za ta ci gaba da sauka in dai za a ci gaba da biya alqur'ani kaga nazalat fi ma bi aka kawo a can tanazzalat kuma an faɗa cewa har yanzu ana biya alqur'ani wannan nutsuwa tana sauka sai dai ba za a ganta ba shi sa ke bukatar wanda yake karatu a ganci cikin nutsuwa amma yayin da yake karatu alkurani aka ga ya shiga wani yanayi mara kyau ko kuma yana hayaniya ko hargowa ba nutsuwa to ko shakka babu baya biyawa yadda ake bukata ana so alkurani yayin da ake biya shi a samu wannan nutsuwar saboda wannan dalilan shi yasa akwai Ubad ibn Bishr wanda wato wata ran ya taba zama komanda na wato askarawa a wani guri suka sauka a wani guri saboda haka suna cikin haka wasu ya kwashe su a lokacin da za su dawo daga yakin ke wasu malamai sun ce yakin gazuwa za ta rika ne to shi ne kwamandan shi abu da ibu na bishir yayin da wato yanayi ya canja aka sami canjin yanayi kawai sai fara karatu wataƙila ana cikin sanyi aka koma zafi ko kuma a yanayi suka fada na tsoro sai fara karatun alkur'ani su da haka bayan ya fara karatu alkurani ga jiyar yanayi na yaki abokan gaba sun tinkaro bai an karawa kawai wani ya harbe shi da kibiya ta same shi kuma a jikinsa to shine malamai suke cewa abin da ake so a nuna abin da ubada ibnu bishir yayi an harbe shi da kibiya amma bai motsa ba saboda yana karanta alkur'ani saboda irin nutsuwar da ya haɗu da ita ko motsawa bai ba saboda yana biya alkur'ani wasu malamai suka ce ai lokacin da yanayi ya canja dare kama aka yi tsakiyar dare shi ne kwamanda kawai sai ya tashi ya tada sallah to yana cikin sallan nan ne wani ya lalako ya lallako a cikin abokan gaba ya halbe shi da kibiya amma saboda nutsuwar da ya samu bai motsa ba har sai da ya idar da sallarsa sannan sai ya ƙara harba ba kafin ya idar da sallar yana sallar sai ya harbo mata biyu ya harba mata biya ta farko ya harba mata biyu saboda haka sai ya zare ta kawai ya ji shigarta sai ya zare ta sai ya wurgare ya ci gaba da sallarsa ya kuma harbo mata uku ita ma ta shiga jikinsa sai kuma zare ta wurga ya ci gaba da sallah har sai da ya kai lokacin da ya ruku'i ya sujjada sannan ya sallama to a lokacin da yake kwamandan wanda suke tare bayan ya ware gefe akwai ammar ibn yasir a tare da shi yana gefansa sai da irin da sallah sai ya tashi amma ibn yasir yana tashi sai ya ga bawon Allah cikin jini yana kusa da shi ba sai ce ba me faru da kai bawan Allah sai ce masa kaji kaji abin da ya bari yace to me za baka tashe ni ba tun farkon harbin da aka yi ma ai sai ka taba ni sai ce da shi wallahi lokacin ina farkon sura ne yace kuma ba na so in yanke sura saboda haka sai na kammala ta shi sa ban tashe ka ba ka duba ka ga irin matsayi na Ammar ibn Yasir wanda ya fi Ubad ibn Bishir matsayi ne sa ba kusa ba amma ya juma yana wato mamaki irin wato wato um, takawa da koma zuwa ga Allah irin na Ubad ibn Bishir shine yake cewa da shi na rantse da Allah idan ina karanta alkurani babu wani abu da na sani a duniya ne dadin da yake alkurani yace to hira bana so wannan dadin ya yanki yayin da nake biya shi saboda wani radadi da ya same ni wanda bai kai dadin ba to kaga shine abin da wato malamai da Allah madaukakin sarki yace ala bi zikrillahi tatma'innul qulub to irin wannan nutsuwar ake nufi shine za ga mutum ya fika kuɗi yana da miliyoyin nerori amma kai baccin ka za ka yi tsaf baka da damuwa amma wata kila shi ba zai iya baccin ba me yasa saboda kana da nutsuwa amma shi ma zai iya yiwa yana da miliyoyin nerorin in ya samu wannan abin da kake yi ma kuma ya samu nutsuwa nurun ala nurin kenan to saboda ko shakka babu qur'ani yana sa nutsuwa idan dai mutum zai biya ki yadda Allah yake so to zai zama nutsatsi shine abin da Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harani yake faɗa yace muna cikin wani wani yanayi da da a ce sarakuna sun san irin nutsuwar da muke ciki a cikin zukatanmu da sai sun yaƙe mu da takobunan don su kwace ta to ba abin da yake ba da nutsuwa tafiya irin alkur'ani mutum ya yi ƙoƙari ya riƙa biya shi yadda yake kuma ka yi karatu wato ba karatun sauri ba karatun da da za ka iya fahimtar wasu abubuwa shine amfanin bayan haddace alkurani bibiyar ma'anarsa to shine za ga yanayin mutum tasiri yadda ya kamata to kaga wannan hadisin na farko ya koyar da mu falalar suratul kahfi musamman karanta ta da daddare sannan kuma ya nuna mana hadisin cewa wato falala alkurani ce falalar karatu alkurani cikin falalarsa akwai wato saukar rahama da kuma halartar mala'iku yayin da kake biyawa sannan kuma hadisin ya nuna mana cewa yadda sahabbai suke halarto da zukatansu yayin karanta alkur'ani shi zan kana karanta a tibiyan sai a daji hamalatul qur'an sai baka labarin wasu yayin karanta alkur'ani ko wani ya biya aya a ce ma ya suma akwai ɗaya daga cikin magabata yana biya suratul muddathir da ya zo fa'i da nuskara sai na ko sai faɗi ya tuma fa zalika yawma idin yawmun aqib da iya ƙara zawa ba tuma yayi wallahi shine kuma limam ya faɗi ya tuma fa idza nukira fil naq to za ka ta ganin ta tawaya wato tarihan su kala kala da za ta gaya ma kowanne daga cikin magabata to hadisi na 459 an usayd bin hudayr shi usayd ibn hudayr ibn simak al-ansari ana mar al-kunya da abu yahya shi kuma usayd yana cikin asabiqina ila islam yana cikin wanda suka shiga musulunci da wuri dan ya musulunta ne a hannun Mus'ab ibn Umayr farkon jakada da aka fara turawa Madina in ba ku manta ba mun fada Mus'ab ibn Umayr shi kansa saurayi ne da mahaifiyarsa yar kasuwa ce ne kudin gaske yar gwata ce ta wannan lokacin kowa ya san ta yar kasuwa ce amma ba ta da dace sai ta burin Allah ya ba ta ya mace abin da yasa kake son ta samu ya mace duk da jahiliya ta wannan lokacin shine ko kawai dan take kirayi saboda ya mace ce in za ta fito kayan da take sawa zaka ga gwal yana motsi to tana so ta yi da ko ya kai wanda kowa bai rika ganin gwala gwala a jikin ta to to sai Allah madaukakin sarki kuma ya wata namiji to shine zace tunda akwai kafirci zace wallahi jina ki kirayi ne a haka Mus'ab ya zama matashi shekara goma sha idan ya tashi sai ta yi mar riga in ta yi mar jallabiya doguwa sai a maballi daga sama har kasa duk wani duk yan gayu masu tumasu da masu konflit in aka hango shi kuya yi saboda ba comparison tsakanin adansa da nasu amma lokacin da ya shiga musulunci ita kuma ba ta shiga wace ta ce ta samu fasitujen cewa ko ya fita ko ta samu ta karya mata tattalin arziki yace shi wallahi ba zai ban musulunci ba sai ta kwace komai nasa sai da musab ya kai da kwaljalle da riga ɗaya koma madina riga ɗaya har a yaƙi odu za mu kan muna karanta cewa da aka zo aka yi musu shahada mayafin da yake da shi in aka rufe kansa zai kafar ta fito saboda kawai musulunci ya haƙura da duk abin da take da shi yace shi ba zai koma kafirci ba to wannan shine Musa bin Umayr to shi a hannunsa lokacin da yaje ta da'awa a hannunsa Usayd bin Hudayr ya musulunta kuma yana cikin zababben nan Lailatul Aqaba ga wanda ya karanta tarihi sira to yana cikin wayannan mutane Annabi alayhi salatu wasallam ya hada shi da Zaid bin Haritha kun san an hada kawance tsakanin dan Makka da dan Madina to Annabi ya hada su da Zaid bin Haritha sannan ran da aka yakin Uhud yana cikin mutanen da basu gudu ba da ake magana mutum 12 wanda basu motsa ba Usayd bin Hudayr yana cikin sannan kuma a ranar da aka yi masa rauni har guda bakwai a jikinsa wuri daban-daban sai na Abubakar Allah madaukakin sarki ya tsara masa yadda lokacinsa da yake khalifa idan ya zo zai kafa jagoranci in dai da Usaid bin Hudayr a click din ko group din baya ga kowa shugaba ce shi in dai aka zo ana son shugaba a wannan bangaren group din to Usaid bin Hudayr yake sawa baya gabatar da wuri akan sannan ya je wani wato ta gangami na jariya da zamanin sayyidina Umar bin Khattab ya halarta kuma sannan fatahul baitul maqdis lokacin da aka bude ta da shi aka yi sannan tun a lokacin tun a jahiliya ya iya rubutu da larabci wato yana da ilimi yana iya rubutu tun da ba kowa ne yake iya yi ba zai iya rubuta wasiƙa ko karanta ya kuma ba da amsa kaya falala ilimi kenan a sannan ya rasu a shekara ta ishirin bayan hijira wanda ya masallaci ne umar ibn sadaf allah maɗaukakin sarki ya kara musu yarda gaba ɗaya to shine usaid bin hudayr za mu ji yanzu قال يجي بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة هذا وانا رواية وترى لا أنا كانت سورة البقرة للذري وفرسه مربوطة عنده دوكين سقنا دوري عنده أقبانسا kaga anan can aka ce dabbatun a ɗaya hadisin wata dabba kawai nan kuma doki yana ɗaure izjalatul faras sai wannan dokin ya rika juyawa ya duru ya duli ya tsufu duk yana nufin kewaye saboda haka in jalatil farasu sai wannan dokin ya rika juyawa abin nufi ya rika kewaye wannan da bai turken nasa ya rika kewaye shine jalatil faras sun makara sannan usaid bin hudayr ya ci gaba da karatu ko ba nan bane fasakata sai jiru da ya ga yana ta juyawa sai jiru da karatun tunda ya ga wani abu da bai taba gani ba fasakata sai doki shi ma sai ya tsaya sai dai na juyawa fakara sai ci gaba da karatun fajalatul faras sai doki ya ci gaba da juyawa fasakata usaid bin hudayr ya kuma yin shiru fasakatatil farasu ko wasakatatil farasu sai dokin sai ya shiru ya tsaya to ana waje sai yake fasakata wasakatatil farasu ko yawwa kuma haka zai zama ma wasakatatil to kaga in ba sakanat ne wato sai dutsen yi an sai dokin ya nutsu ya samu nutsuwa to amma wata ruwayar kuma sai ya shiru an gane ko idan ya sa wa sakanatil farasu yana nufin nutsuwa kenan sai dokin ya nutsu idan kuma aka ce sakata to sai ya shiru ya tsaya to sai ya ce sun ba kara'a sannan sai ya ci gaba da karatu fajalatil farasu doki ya ci gaba da juyawa fansarafa to sai kawai Usayd ibn Hudayr sai ya bar gurin fa kana bunuhu yahya qariban minha a lokacin ana mukumukun zafi akwai dan sa dan jariri mai suna yaya an fito da shi waje dan ya sha iska kusa da mahaifinsa can gefe yana karatu shi kuma yana gefe an kwantar da shi to saboda haka shi yaya yana kusa da wannan dokin fa ashfaqa an tusibahu sai Usaid bin Hudayr sai ji tsoron kada dokin ya tsinke zo ya taka shi inda yana ta haniniya a cikin kirki falan mattarahu yayin da ya janye shi ya janye ya rafa ra'sahu ila sama sai kawai ya daga kansa zuwa sama kiwa fi Usaid bin Hudayr hatta ma ya raha nan ne hatta ma ya raha har sai zanto ma ya raha baya gano abin da yake ganowa a sama shine hatta ma ya raha da yana ganin wani wato kamar da wata ruwa ya ta nuna ne yake gani hayaki ko gajimare sai ga yanzu ya daina ganin wannan hayakin da gajimare falamma asbaha yayin da ya waye gari حدث النبي صلى الله عليه وسلم في جيبا النبي عليه الصلاة والسلام العباري فقال في ce ikra ya ibn hudayr dai ba annabi labari sai ce ya kai ibn hudayr ci gaba da karatun man ka ci gaba da karatu ikra ya ibn hudayr tsora da karatunka kala sai ce fa ashfaqtu ya rasulullah yace ai tsorata ne ya ma'aikin Allah yace da naga wannan abun na faruwa na firgita ne an tada yahya dan kar dokin ya tsinke zuwa ta kai yahya wa kana min qariban domin yana kusa da yaya wa rafa'tu ra'ati yace sai na daga kaina fan sarabtu ilai yace fan sarabtu ilaihi yace sai na kau na janye yaron na babburin wa rafa'tu ra'ati ila sama na daga kaina zuwa sama fa idza mithlu dhulla yace sai na ga wani abu kamar wato inuwa fiha amsalul masabih a cikin wannan abin da yake dandazo kamar inuwa ta tattaru guri daya amma cikin sa yayi duhu na inuwa amma cikin sa akwai kamar fitilu a cikin wannan dandaza yace fa kharajat hatta la araha ana haka ina ta kallo sai naga wannan fitilin sun fice gaba ɗaya na daina ganin daga cikin wannan dandazon inuwa ɗalibi yake wata diri ma za ka sai annabi ya ce to ka san me wannan wannan abin da ka gani ka daina gani da dandazon inuwar da kuma fitilar kalala sai ta a kalaje da tilkal mala'ikatu da nasli sautuka yace mala'iku ne ke ta matsowa suke ta kusanto ka dan su saurari sautin da kake biya na alkur'ani tun daga saman wannan hasken da yake ta ganowa da dandazo kamar na gajimari yana yiwuwa ƙasa ai mala'iku ne suke sakowa walau qara'ata da ta ci gaba da karatun la asbahat yanzuru nasu ilaiha da ta yin wayi gari kowa ya gansu da ka ci gaba da karatu da ta yan wayi gari sai ka rika nuna mutane cewa ga su la ta tawara minhum ba za ta kuyan musu ba da kowa zai zo gani to wannan shine ɗaya daga cikin wato fadail nabi alqur'ani ai sa za ku ga ɗaya daga cikin abubuwan da aka kawo cewa daga cikin huququl auladi ala wato a'a wato abawaihi ko kuma hukumul muhafazati alal aulad da gaske akwai wato kai su gurin da ake karanta alqur'ani ko ka biya musu da kanka me yasa saboda nutsuwa na sauka annabi ali sallallahu alaihi wasallam ya ba wasu mutane matama a qaumun fi baitin min buyutillah ba wasu mutane da za su haɗa a wani ɗaki daga ɗakunan Allah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum suna karanta littafin Allah kuma suna darasinsa a tsakanin ko ana fassara musu ko suna karantawa illa nazalat alaihim sakina annabi alaihi salatu wasallam yace ba wanda za shi yaka baki sai nutsuwa ta sauka a gare su wa gashiyatu mu rahma sannan rahama ta lullube su wa hafathumul malaika malaiku su kewaye su wa zakarahumullahu fi man inda sannan Allah ya rika kama sunan su ɗaya bayan ɗaya duk yawan ku a ce wani dan wani ana sama albarka to shine malamai suka ce daga cikin haƙoƙin yara akan yaya shine ka kama ɗanka ka tawo da shi gurin karatu yayin da nutsuwar take sauka har da shi kama hannunsa ka tafi da shi ai za ga ba abin kunya yanzu za a je in mutum zai je country mall sai ya kama ɗansa ko shoprite ya tafi da shi to idan me za ka ji kunya zuwa kuma inda za a ta uwa tsoron hama ai ta zubo ta nan ne min babi aula ka kai dan ba wanda ya gaya ma a shofu rai rahama ta sauka babu cewa in ka je shofu rai rahama ta sauka ina hadisin yake ba ta kai haramun bane zuwa amma ana gaya ma inda ya fi falala inda za ka kama hannun yaro ka tafi da shi to yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suka kawo cewa an kana su ɗanka ya albarka to irin wannan guraren alkhairin kama hannunsa ka tafi ita koya ma alkhairi kala kala sai ga Allah ya taimake ka ya samu ya hau turba mai kyau to wannan shine abin da malamai suke kawo to wannan hadisin ya koyar da mu cewa duk wanda yake karanta alqur'ani ko shakka babu zai samu falala mai yawa saboda mala'iku na sauraron karatu sannan kuma za mu koyi cewa lallai suratul baqara tana da falala kamar yadda muka ji ta kafi sannan kuma falala ta biyu shine za karanta alqur'ani kai shi da kyakkyawan sauti sauti mai kyau sannan na uku shine gidan da ake karanta suratul baqara to kun ga an ba shi kariya daga shekaru domin mala'iku ne suke ta zubowa su za su ba da zuwa cikin wannan gidan babi na gaba na 28 babu fadilati hafizul qur'an babu da yake magana akan falala mahaddacin alqur'ani ana bi musa al-ashari an karbo daga abdullahi bin kayyim shine Abu Musa al-Ashari Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda Kale yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam matalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an wane muku misalin mu'minin da yake karanta al-Qur'ani kama talil uturudda kamar misalin wani kayan marmari ne da ake kiransa uturudda na ji fassarorin wato wannan kalmar da yawa ko a gurin laraba in kana duba janyi za ga wasu wanda suka ce wata irin tufafi ta musamman mai ƙanshin gaske ita ce wacce rujja wasu kuma da suka ce a tanjirin ne na musamman shi ne wacce rujja wasu kuma da suka zo magana suka ce a wani kayan marmari ne wanda yake kama da lemo shi ne kaga masu cewa tanjirin din ne sai su ɗau wannan kenan amma dai suka ce amma dai yalo ne shi wannan oturijja ɗin sannan kuma wato fatarsa mai laushi sannan kuma wajen shansa ya fi lemo zaki to haka suke cewa ya fi lemo zaki to shi ne wato rajiya to shi wannan kayan marmarin da waje ciki da waje kanshi ne da shi kuma sannan zaki ne da shi idan ka ga gashi yana daukan ido abu ne mai wato kayan marmari ne mai daukan ido to annabi alayhi salatu wasallam yace misalin mu'minin da yake karanta alqur'ani kamar wannan ne kaga zai ba wa mutane sha'awa kuma ba ana abun yake ba ma sai an koma cikin sa shine kaga cikin leman ya ba bu wajen zaki shine shi in mu'mini ne na gaske za ga abin da ya kunshi a zuciyarsa wato ya bu wajen sa da kake gani alkai shi ne abin da ake faɗa haka ake so ga ma'abotan alkur'ani idan Allah ya ma baiwa ta alkur'ani to ka wato misalci da kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u wanda za a riƙa ba da misali da kai to sai yake um, sai yake rihu ha ɗayyibun saboda ƙanshinsa mai daɗi ne wa ɗamu ha ɗayyibun sannan ɗanɗanon sa ma mai daɗi ne wannan shi ne na farko kaga misalin muminin da yake karanta alkur'ani ga shi mumini kuma ga tilawa bayan mumini ne shi kadai yana baka sha'awa kuma yana karatu ma sai ya burge ka sannan zai ce wa masalul mu'minin ladhi la yaqra'u alqur'an shi ko misalin muminin da baya karatun alqur'ani baya yi wata kila daga lokaci sai bayan lokaci bai mai da shi wato wajifarsa ba kamar sanin samrati shi kuma kamar misalin dabino ne me yasa lari halha shi bai da kanci dabino ba shi da kanci ko ko ko a saudiya in ka shiga shagon dabinan gaba ɗaya ba za ka ji wani kanci ba sai dai ka ji kawai abun hudar ko abun yanayin dabinan yana tashi amma wai magana kanci shi bai da ganji sai dai ka sa a bakin ka zaka gane ka ci da bino to sai yace ba shi da ganji wada mu hadayyib amma dan danan sa kuma yana dadi me yasa aka kwatanta mumini da wannan saboda kasancewar sa mumini shi kansa mumini ne alheri ne amma rashin karatu alqur'ani sa ba alheri bane kun ji misali na biyu da annabi alaihi salatu wasallam ya yi sannan na uku wa masalul mu'minin alladhi la yaqra'u alqur'an aw sai ya ce wasalul munafiqin ladhi yaqra'u alquran misalin munafiki munafiki ne wanda yake karanta alqurani shi kuma sai ya ce wato masalul raihana kawan misalin tsatsoya ne Hello Amar ne tsatsoya ai tun da kai dan agric ne dan mai tsoro ne wani tsoro ne ne yawa wani tsiro ne haka tsanki ne da shi amma ka sa a baki za ka gaya wa aya zakin ta ta tinga ce ne ga shi aka yana da kanji kaga matsalar munafiki kenan a haka za ka ganki kamar gaske amma ya kunshe tsiya a zuciyarsa to kaga misalin da annabi ya buga fa da munafiki a haka da ban sha'awa zai zo ta ba haka suka rika yi wa mutane illa ba idan da akal munafiquna qalu lan ta'budu innaka la rasulullah hadda ba su gyara annabi riga ba in ya fito ana gyara ban mayafi in ya fado amma munafikai ne so bai dan salut ra'asul munafiki to saboda haka shi illar munafiki kenan to shine matsalo raihana rihu hadayibun wa da'amu hamuru kanjin sa da dadi amma tsananin sa dadi wa matsalul munafiki alladhi la yaqra'u alquran misalin munafikin da shi kuma baya karanta alqur'ani kamar sai al-hanzala kamar misalin guna ne ita guna ina ji da yawa an san ta ko sai ce laysa laha rihun wa da'amuha mur ba ta da kanshi kuma bala'in daci ne da ita dacin da ya tsaci guna ita yana samun ta kowa lawa guna a yawa yawa ba kankana ba yawa yan dimace ita ma yan dangin dimace ba kankana ba ce yawa ma ba kankana ba ce ai ba ta fi gurji ba ma yanayin su gurji haka ko tana dan fuska girma yawa ai ba ta da wani amfani ba na hagan naji kamar dabbobi ma ba sa cinta wasa ko yawa ni ma dai na san da ko bal aka zo yi idan ku dauko guna ku kai wasan bal da ita wallahi bal in ya fage zaka ji gurin gaba eh daki baka taba da ba daki gurin yake sai ka ji sai ba baka ki haka guna dai amma an ta fage tana da matsala kuma in ta fage lan da ga natin da dadewa yi to ita ce kaga annabi alaihi salatu wasallam ya kwatanta munafikin da baya karanta alqur'ani da guna eh yace ba ta da wani amfani to ji za a ce bayani akan mutum ya tagalta da alqur'ani saboda kaga annabi alaihi salatu wasallam yana faɗa cewa duk wanda qur'ani ya tagalar da shi dangane da ma roƙo kana da abubuwa da kake so ka roki Allah ba ka roke shi ba saboda kawai karanta alqur'ani to annabi alaihi salatu wasallam yace Allah ba dokokin sarki ya faɗa hadisul qudsi yace sai ya aka fiye da abin da kake so ka roka kawai kana ji alqur'ani amma ko da abin da kake so ka roki Allah to karatu alqur'ani ya shagalar da kai kake ta yi to za a baka fiye da abin da kake so ka roka don annabi alaihi salatu wasallam yake faɗa a hadisin cewa falalar zancen Allah madaukakin sarki akan sauran zantuttuka kamar falalar ubangiji ne akan halittarsa kaga ai misalin ba ba zai yi ba ubangiji da halittarsa ai ba za ka kwatanta kwatanta ba ba to wannan hadisin yana nuna mana falalar hafizar alqur'ani wanda ya haddace alqur'ani musamman wanda yake kokarin aiki da shi sannan kuma hadisin ya nuna mana ana iya bada misalai don a kawo ma'anoni kaga annabi ya iya koyarwa sai ta bada misali wanda zaka bada ma'anonin su zo kusa sannan hadisin da yana kwaitar da mu cewa lallai ya kamata mu haddace alqur'ani ai kokarin haddacewa kamar yadda a satin da ya wuce ma mun yi bayani akai babi na 29 babu fadl mahir bil qur'an babu da yake magana akan falalar gangaran gwani wajen biya alkur'ani shi ne mahiru shi ma ba hauki aka yi cewa mahiru ko a ce gwani ko gangaren kafu gwani wannan ya ta ta ta ofihi da wanda yake inda inda yana kaiwa yana kaiwa ya komo a cikin alkur'ani shi ne ya ta ta ta ofihi ya ce bidin bidima wajen biyawa baya iya biyawa yadda ya gabata ana alan tara kai ba yana alan alan tara kai ba misali a kai ana bugawa ana kai amma fa ya ta ta ta ubi ya lauke ko ya yake ba da shi da karfo ba da shi ake da me ko ya ake ko da kowa shekara ta nawa wata rana Sheikh Usman dan Bodiyo suna zagawa lokacin da suke yawo a kasar Hausa Hausa Fulani da Hausa gaba ɗaya suna tadawa suna zuwa wani gari ne suka tarar sai suka tarar da wani tsoho shekarar ta sittin da wani abu wani matashi malami yana koya maka karatu yana alhamdu yana ta alhamdu yana ta yana ta ya ya ya ya ki biyawa sai Abdullahi na gwandu sai ya kalle ne sai kaga wani tsoho ya makara shi ne yanzu ya koyi fatiha shekara sittin da wani abu sai Usman dan Bodiyo ya ji sai rabu da shi sai da aka je wani ƙauye ana shiga ƙauyen sai tarar da an taru ana ta kalangu wani tsoho yana ta ci karawa ka san kalangu tsohon yayi ne ba har sai da ya zo wanda ya ba shekara 25 zuwa 30 baya ya san ana kalangu to da haka yanzu ne da aka shigo da na zamani aka kau da shi duk da cewa su ma na zamanin yanzu ana dan shigo da shi ana modernizing din kalangu amma da zaka ga haka zaka ga tsofaffi sun yi layi gidan mata ana kalangu suna karawa a gurare su ne DJ a lokacin tsofaffi ne da DJ din za ka gan su manyan mutane suna ta buga ana rawa to ana ganin wannan ana wuce gurin sai Sheikh Usman dan Bodiyo yace ina Abdullahi yake yace ala gafarta malam yace to kaga wanda ya makara ba wancan ba da kake magana wannan tsohon ki ya makara eh ki ya makara amma shi wancan farkawa yayi kuma alkhairi ne mai yawa a kansa amma wannan da yake ci karawa shine makararri to shine annabi alaihi salatu wasallam yake gaya mana cewa wato oke da mai inda inda an aisha radiyallahu anha hadisi na 461 an annabi sallallahu alaihi wasallam kala matalul ladhi yaqra'u alquran misalin wanda yake karanta alqur'ani wa huwa hafizun lahu kuma ya kiyaye ya haddace kaga ana magana hadda ba wai maganar a magana yanzu batan tilawa ake ba wai magana iya biyawa ba haka ake bukata isa yayin da zaka yi hadda ana bukatar ka biya ji ingantaccen karatu ake so yasa ake so kai a gaban malami dan karka je ka haddace ba daidai ba to sai annabi ya ce ma'a safarat yana tare da wasu jakadu dan iya na tafiya jakadu domin tafiyar yana nufin ambasada bara mu kawo aya yadda za ku zai hadisin zai zauna cikin suratu abasa da Allah yake kalla innaha tadhkira faman sha'a zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahharatin a bi aidi safara sannan kiramin bara ka gaba ɗaya kalmomin sun fito a aya bi aidi safara kalla innaha tadhkira faman sha'a zakara ko fi suhufin mukarrama kaga innaha tadhkira ita alkiyama da kuke gani wa'azi ce faman sha'a zakara wanda ya ga dama ya dau wa'azin kiyama ta tunatar da shi shine faman sha'a zakara sai ya ce bi su ofin mukara kaga a cikin wasu takardu cikin ababen girmamawa masu daraja marfu'atin mudahhara wadanda aka ɗaukaka su kuma tsarkaka sai Allah ya ce bi aidi a hannun wasu mala'iku jakadu kiramin masu daraja barara masu biyayya ga Allah to shine ana hadisin yazo yace ma ma as-safara shi gwani wajen biya alqurani yana tare da as-safara wannan jakadin na Allah wayancan da Allah ya faɗa surata abasa al-kiram masu daraja al-barara masu biyayya gare su ne ji wa matsalin da biya karau amma misalin wanda yake bi alkurani wa huwa yata ahaduhu yata ahaduhu yana kokarin tattalin sa wa huwa alaihi shadidu amma yana wahalar da shi biyawa yake in kana karatun allo ko kuna biya sai ko wani zai sati bakwai sai wani zai wata shida bai wanke allansa ba wata shida kai akwai wanda wallahi sai sai sai lokacin hutu malam zai ce a wanke a kuma mai sabon rubutu tauri kenan mai tauri saboda ji ba zai iya ba zai iya hadda ba amma kuma irin wannan kun san sai Allah ya taimake su za ga daga baya in mutum ya goge ko bai haddace alkurani ba zai ga sai Allah ya babbaiwa da ƴaƴansa su haddace saboda irin hidimar da ya yi masa sai za ke so Qur'ani ko kai addini ma kai mai hidima gaba daya sai Allah ya bata gome Imam al-Bukhari da kuke ji cewa ana magana cewa shine mutum na farko da ya fara Qur'ani a kasa shine na farko da ya fara 1970 wani abu shi ya fara Qur'ani a kasa a zauna a yi shi a kasa kusari baban sa dinkin tabarma yi shi kuma yana san Qur'ani sannan yana san mutum ne mai ibada duk inda ya an bude masallaci ko gurin karatun Qur'ani sai ya kai tabarwa shine wata rana yayi mafarki cewa wato ana yi makaratu yanzu ana yi makaratu a wani baki mai kanshi shine da yaji samu malami a wannan lokacin ya gaya masa sai aka yi mara bishara da cewa wasu ba ta ce annabi alaihi salatu wasallam ya mafarki da shi yana yin karatun qur'ani a bakin sa shine aka ce masa to ko shakka babu zaka a cikin ƴaƴanka wani zai samu wani alkhairi to shine ya samu hutai Muhammad Khalilul Hutai Mamu Mahmud Khalilul Hutai tarihin zan akwai ban kai a ciki sosai ba yadda za a yi kaza ya kai wa addinin Allah hidima Allah ya tozarta ka Allah ba zai tozarta ka ba to saboda haka to sai yace wa huwa alayhi jadidun falahu ajran wanda yake biyawa yana wahalar da shi to yana da lada nau'i biyu ladan shan wahala da ladan biyawa wahalar da yake ga ladan ta daban da kuma biyawa da yake duk za a baki lada ko da kuskure ya biya sai a ce ku baki lada in dai koya yake illan dine zantoci da karfi yake to wannan kuma matsala ce amma in koya yake ba shi da matsala ba ne mutum to wannan kaga hadisi yana koyar da mu falalar hafizin alkurani da kuma ladan da ake samu wajen biyawa babi na gaba babi na 30 daidai babu babu qira'atul qur'an babin da yake magana akan ana so mustahabbancin karatun alqur'ani ala ahli al-fadli kaje karanta ma abota falala wal hudzaqi fi da wanda suke hazikai hazikai wajen karanta alqur'ani wa in kana al-qari'u afdala min al-maqru'i alayhi ko da mai biyawar ya fi waɗanda ake biyawa falala yanzu kawai a ce mu gayyato wani kabiru yakub kawai ya zo ya biya mana alkur'ani a wannan masallacin ko a gayyato misali wanda suke da rai a mai makaranta makari a fati misali a ce ya zo gandun albasa ya zo nan ya biya alkur'ani ko a gayyato wani gangaren kawai a cikin garin mu ma da muke da shi kamar gwani kabiri yakub da muka ce ko barista muftar a cikin manyan abuja ko gwani mudassir adam a gayyato su zo su biya alkur'ani kawai to shine wannan bayanin da ake ko da wanda ake biyawar wato wanda yake biya ya bi wanda yake biyawa falalar hadisi na 462 ana nabi ne maliki radiyallahu anhu qala nabi sallallahu alaihi wasallam li ubayy annabi alaihi salatu wasallam yayi magana da ubayy dan ka'ab ubayy dan ka'ab din nan yana ɗaya daga cikin mutanen da guda hudu da annabi ya yi wa sahabbansa wasiya cewa sirka wato sirki alqur'ani su koyi alqur'ani a gurin haka annabi ya faɗa ku koyi qur'ani gurin mutum hudu yace ibn mas'ud ikra'u alqur'ana min arba'a na fari ku koyi qur'ani gurin mutum hudu min ibn ummu abdi na farko ibn ummu abdi fa bada bihi ya fara da ibn ummu abdi shine abdullahi dan mas'ud yace da ubay dan ka'ab da salim maula abi hudayfa da mu'adh bin jabal wayannan mutane annabi ya yi musu tazkiya ya ba su ijaza cewa duk iya biya alkurani su je su biya to yana cikin su shi ubai dan ka to shine yace annabi alaihi salatu wasallam ya ce ubai dan ka inna allah amarani an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru annabi yaje kallawa da ubai dan ka yace allah ne ya umarce ni zo in karanta ma suratul bayyina lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab qala ubai dan ka yace wa tammani Allah ya ambaci suna da kai da kansa yace ubayyu yake ga annabi alaihi salatu wasalam qala na'am annabi yace kware ko cewa in je biya ubayyu saboda dadi bai fara kuka kukan dadi kenan yayi ta kuka saboda Allah ya kama sunanka da kansa ai ko daraja ka ta kai ai wallahi ba wai a je ga kan ubangiji madaukakin sarki ba ko a gar a cikin gwamnati yanzu da muke da manya a ce kawai yana karatun ne yanzu a ce ai AGF ya kama sunan ka yana neman ka ba zai gane karatun ba fita zai Allah ya daina gane karatun kawai shi tun da yanzu an ce an faɗi saboda a tunanin da bai san shi ba yace ya ambaci sunansa kaza to shi kenan fa karatu ya daina shiga saboda daɗi da murna to ubangiji madaukakin sarki walillahi masaluna ala da kansa ya kama sunanka shi sa ubai yace ya ambaci sunana da kansa yace kwarai kuwa sai sa kuka to saboda haka wannan kun ji wato ma'al mahallin jayin ji ne tsakanin wanda aka biyawa da wanda yake biyawar waye ya fi falala ai ko haɗiwa ku to kaga wanda ya zo yake biyawar annabi alaihi salatu wasalam ne ya fi wanda ake biyawa falala falala shine dama babun nan yace koda wa in kana alqari'u afdalu min al-maqru'i alaihi koda wanda yake biyawar ya fi wanda ake biyawa falala kuma haka ne don wani lokacin za ka ga wanda yake biya wanne kuma wato wanda yake sauraron ya wanda yake biya wa falala kuma za mu zo nan gaban mu kamar yadda ko da bai kawo ba ai kun ga akwai lokacin da kuma annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa ibnu mas'ud ik wato karanta mu alqur'ani yace a akra wa alayka wa alayka unzil ibnu mas'ud yace yanzu na karanta ma alqur'ani alhali kai aka saukarwa yace uridu an asma'ahu min gayi ina so in ji wani yana ji alqur'ani domin qur'ani haka yake za ga duk iya karatun ka kana so ka ji wani yana biyawa sai karka ya fi dadi in wani yana biyawa sai karka jin shauƙin sa to kaga anan an samu diddin Abdullahi da Mas'ud yana biyawa um san yana biya Annabi alaihi salatu wasallam kamar yadda zamu ji nan gaba sannan kuma shi ma annabi alaihi salatu wasallam ya karanta ubayi dan ka babi na karshe nan kafin mu bi ba hadisin yana nuni akan cewa ya halatta mutum yayi fashe da kuka dan wani abin farin ciki ya zane shine kukan dadi kenan domin yana da bambanci da kukan damuwa sannan hadisin yayi bayani akan falala ta ubayi dan ka sannan kuma qur'ani yana ɗaukaka mutane ko shakka babu babi na ƙarshe da ya kamata mu tsaya akai babu fadil istima'i alquran babu da yake magana akan falalar sauraron alqur'ani falalar sauraron alqur'ani wa talabul qira'ati min hafizi da kuma neman wanda ya haddace qur'ani ka ce dan biyar da ku alqur'ani in kuka yi ba ko hafizi a ce ko aya biyu ne a dan biya bana lil istima'i dan sauraro wal bukai inda alqira'a kuma an zo mutum yayi kuka yayin da yake sauraron karatun kina barin zuwa guraren tafsiri da inda ake fassara alqur'ani domin karkari da ma'anonin wa tadabburi da kuma yin tadabburi mutum yayi tattina mai Allah madaukakin sarki yake faɗa hadisi na 463 an abdullahi bin mas'ud qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ikra alayya shine wannan ne bayani yanzu annabi alayhi salatu wasallam yace wa ibnu mas'ud karanta min qur'ani qala qultu sai nace aqra'u alayka wa alayka unzil yanzu na karanta ma alhali kai aka saukarwa qala yace inni ashtahi an asma'uhu min gai ina sha'awar in rika jin wani na da biya alqur'ani qala yace fa qara'tu nisa sai na fara daga suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida sai ta biyawa yace hatta idza balagtu hatta da nazu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidi wa ji'na bika ala haula'i shahida aya ta 41 hatta da nazu fa kaifa ya ya yanayin zai kasance idza ji'na min kulli ummatin bi shahidi idan muka zo ko talumma da shaida wa ji'na bika ala haula'i shahida sannan muka zo wa muka zo da kai akan wato wayannan su ma al'umma gaba ɗaya muka zo da kai akan su ka ba da shaida akan domin Allah ya ce fa la nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin to saboda haka za a tambayi annabawa za a tambayi wannan da aka turowa annabawa to ana zuwa kan ayar sai annabi ya fashe da kuka qala li ubay dan abdullahi da masud yace sai annabi ya rika cewa da ni kuffa kuffa aw amsik kani ya isa ya isa shine wasu malamai suka tafi akan cewa idan an gama karatu zamanin sahabbai za ku gaba a cewa kun sadaka Allah annabi ce ce ne sadaka Allah wal azim ba sadaka Allah wal azim to shi yasa wasu za ku ga sai riki wannan cewa an gama karatu shiru kawai ake ka zo aya to sai ka ji wasu kuma ka ce a za ka ce sadaka Allah wal azim saboda Allah yake kun sadaka Allah a cikin suratul ali imran kaga ijtihadi ne kowa yayi kowa ijtihadi yayi su wancan ijtihadi suke cewa Allah ya ce kul sadaka Allah sai a ce sadaka Allah mun azim su kuma wannan suka ce a wa khairul hadi hadi Muhammad idan annabi ya gama karatu shiru yake idan sahabbai ta gama idan za a dai da shi sai a ce hasbuka ko amsik ko kuffa ya isa to ba matsala bace ta hayaniya ba hayaniya yawwa yace fara'aitu ainihi tadrifat aw amsik kani sai naga idanun annabi alaihi salatu wasalam suna zubar da hawaye injuwa inji ibn mas'ud shi ne fa wanda annabi yace wanda yake so ya karanta alqur'ani madarasa kamar yadda aka saukar to ya je ya saurari karatu ibn mas'ud ibn mas'ud ba bai wadda Allah alaran ma ne tammi sannan kuma shi inda ake wato abin da ya sa ya fice cewa aka bayan karatun bayan karatun alkur'anin kuma kwaikwayon murya annabi yake la haula wala quwwata illa billah yi da malamin suke bibi ta ibn mas'ud cewa idan ya zo yana karatu ya dauki salo yana bibiya hatta inda annabi yake tsayawa ya tagi duk ya dauki sannan daɗin daɗawa kuma falalarsa ta gaba shine za mu ji a ɗaya hadisin shine kafin mu zo shine kuma sai da ya zauna annabi ya saurari karatunsa daga fatiha zuwa nan gaba ɗaya annabi ya saurara to ka ku ai falalar da yawa shi za ke magana amma wajen tilawa ne gaba yake da ibnu abbas amma wajen gane ma'ana ne kuma da sanin ma'anonin ibnu abbas gaba yake da shine bambancin dubara mu ji hadisi na kanti hadisi na 464 an ibn mas'ud radiyallahu anhu ma anhu ana alkaba daga dalibin sa alkaba kale yace kunna bi him mun kasance a him him wani waje ne a wani gari ne a sham shine him fakara ibn mas'ud surata yusuf abin da ya faru an yi tafiya mutanen garin yin sai suka ji labarin hadda ibn mas'ud magana da muka yi dazu sai suka ce tunda an zo da Allah ramma da Allah ya ji yadda su Qur'ani sun san labarin sa su ta da yayin to sai yazo sai fara fakara a suratul yusuf sai karanta suratul yusuf fakana rajulun bayan ya gaba wani daga ciki me ya motsa hasala sai menene sai ce ma kaza unzilat Ibn Masud ya gama karatu zai ce wallahi ba haka aka daukar da ita ba tabi'i ne ba sai ce ba haka aka saukar da wannan surar ba kala sai ce kara shi kuma ibnu mas'ud sai ce to karatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa kala hasanta yace to kai akaran bana na karanta wannan sura a gaba annabi alaihi salatu wasallam da na gaba annabi yace ka kyauta kai kuma ka ce ban iya ba ana haka waje da min wuri alkamuri yana magana sai aka jiyo warin giya a bakinsa a ji dan giya ne dan benalin ne sai aka biyo warin giya ana biyo warin giya fa kana sai yace atajma'u an tukaziba bi kitabillah wa tajraba al-khamra yace akai abun yayi ba yawa ka hada ga ƙarya kuma ga shan giya kai wa littafin Allah ƙarya kuma ga shan giya fa darabahu al-hadda sai aka mika shi aka yi mar haddin bulala na shan giya aka zade shi eh ya fito garin kagan koda shi inda mutum yana jan abu shi za ga masu yajaye suna dabaru kala kala to za ga wato salo ne da su kala kala idan idan sa zai canza sai ga yana yawan ta'amuli da gilas ba ta yi ban kaga mai gilas kawai yayi yayi ne ba haka nake nufi ba suna da salo kala kala to ɗaya daga cikin illolin ko kuma wani ya ta ta'amuli da tarayi akai akai dan karka ji warin abin da yake ta amudi ne ai dawa da yake magana ɗaya daga cikin abubuwan da ake so ka tawa yaro ido ɗanka ko ƴaƴa shine da zarar ka ga mutum da bai da juru juru yanzu ya koma juru jurun da yayi yawa wallahi ka rika tuhumar sa to dan jaye jaye ya fi kowa ladabi duk zuwa makarantar ka ba kai ladabi ba in ya ga dama yanzu tsugunna tumakin tsoro ma ya gaishe su Allah ya je ina wunin ku ya gaishe su saboda wani likitan kwakwalwa ya taba gaya mana cewa ai idan suka sha wani abu yace ba matsala biyu suke samu yace ka ga yadda kake shan ruwa idan ka ja ruwa yanzu kana jiki ruwa me kake ji wata irin nutsuwa da daɗi ko yake to idan ɗan jaye-jaye suka ja wannan abun jaye-jaye wannan abun ne daga ƙwaƙwalwar yake saukowa shi ba to sai su zama addicted idan ba su yawo ba za su samu wannan nutsuwar ba shi sa ga ana shan wahala in suka fada wannan illa saboda wannan abu yi za ka ce da an gane da wuri za a yi ƙoƙarin magantawa saboda wannan abun sai ya jiro kawai sai ya sako duk abin da za a yi in ba su sha ba shi ne za a ga hankalin su ya tsayi komai ma zai su ɗauka siya saboda in ba ta kun bai jiro din ba ba za su ji daɗi ba har sai sun ga wannan abun yana sakkowa ko sai ya samu nutsuwa da ne yake abu na biyu da zarar ya sakko din kuwa idan da zai shigo masallacin nan gaba ɗaya zai rika ganin mu kamar kiyashi sai ta kan mutane zai rika ne saboda kowa kamar kiyashi yake kallon sa saboda ya kokolwa yanzu haka take karantawa sannan kuma abu na uku yace za su sai su ta maganganu kai ta jin magangan a wata rana wasu za su iya tuna muna ko adabul mubarak ne a cikin gandu wani a irin wayannan ya zo wuce ya ce malam yusuf alaihi salam da karfi kuma wani ne alaihi salam kuma wallahi yaro mai kokolwa amma da ya fada wannan dan shi in je ritsage falle zaka jawa wai abubuwan da ya tafi zai rika zubowa Allah ya gane da wanda suka fara wannan yanayi Allah ya kwato mana Allah madaukakin sarki ya kare na baya kuma Allah ya tsare ina roƙo ubangiji da sunan sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya jaddada rahama a kabar gurin na'am na'am ban ji bane ka kin na ji ya salam to akwai wani bawan Allah da ake gaya mana a nan Kaduna um an yi kidnapping matarsa da ƴaƴansa muna fata Allah madaukakin sarki ya kubutar da su akwai wani bawan Allah ma da zai jarabawa ta custom akwai dai da shi iyayen iyayensa suna zama a karatu shi ma yana halarta kuma ya ma tafi jibo za ki muna rufa Allah ya taimake shi ya ba shi nasara Allah madaukakin sarki duk wanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun su na da kai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bulta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo ubangiji da sunayen ta kyawawa da tsofin zama ɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin akwai malam inuwa ma da za a yi auren sa sati na gaba kenan malam inuwa tela za a yi auren sa amma a jos ne muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa a je lafiya a dawo lafiya Allah madaukakin sarki kuma ya ba su zaman lafiya akwai tallafin masallaci da foundation dubu shida da ɗari da saba'in da biyar muna fata Allah ya saka kowa da alkhairi Allahumma amina fi awqanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba' al-zaka ya rabbal alamin اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استجب دعاءنا ودعاء من كان بدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين